ya bace kai babana inni ni ka ja ni min ilimi ilimi ya zo mini malam ya cika abin da bai zo gare ka ba to fa tabi ni ka bi ni baba ahadiya kan shiryar da kai siradan hanya mustaqiman mi kike ka bi shi fadi bi kenan ya bace ya faɗi ya faɗa su mu je يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya bace baba la ta budu shaidan kada ka bauta ma shaidan bida a cika iya da biyayyan ka gare shi shi ne shaidan da ya sa ka ka bauta ma gunki to kar ka bauta masa inna shaidan ka ga shaidan kana ya zama wani rahmani ga Allah asiyan mai sabo ne mai yawan sabo ya za ka bi shi ya abatu na ya faɗa su muku don jawo hankalin ubansa
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya bati babana inni ni habu ina tsoron an yi masaka azabu milamar kada azaba ya shafe ka daga Allah fatakuli sai ka zamo li shaidan ga was- shaidan waliyan mataimaki wa ƙarinan finari mataimaki a duniya kuma abokin gwamaiya shigan wuta kaga ya abati na ya abati ya faɗa har sau hudu kenan saboda jawo hankalin baban nasa me zai ce masa amsa
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا kala sai uban ya ce a ragibin an ta'anali hati ya ibrahim a sai kai ibrahim kana kiyayya ma'alloli na kaji kuma abinda ya gaya masa bai yadda ba amsan da ba shi kenan to bayan gaya maka la'in lamtattai idan ba ka bayi take ka bar maganan nan ba cewa in bar bauta mashi nan to la'aji maka zan jefe ka da dutse ko jefe ka da bakakin magana ko in maka bakar magana wato kamar tsinuwa kenan ko kuma in jefe ka da duwatsu wahajin ka tsawarce mini maliyan zamani ka rabu da ni Mhm. Mu je.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Kala sai shi annabi Ibrahim ya ce, Salamun alaika lafiya kanka, aminci. Eh, La usibuka bi makunbu, ni ba zan same ka da abin da kake biki ba. Amma zan gaya maka, sai ta kuru laka rabbi zan nema maka gafara a wajen Ubangijina, don ina hushi Ubangijina kana ya zama hafiyan masoyi ne bi da ni. ubangiji na masoyina ne yana min alheri to zan noka maka gafara faya jibu da yana amsa addu'a na to saboda haka zan roƙa maka gafara mafin zirami amma lokacin annabi ibrahim bai san shi mukankun kafiri ba a roƙa masa gafaran allah tsakaninka da gafiri ko uba ko uwa ko wani soyi sai dai kawai ka ji in ya mutu ka ji ciwon zuciya amma ba za ka ce Allah ya masa gafara ba don idan ka ce Allah ya masa gafara sai dai kana neman kai ba ka gafurta don dama Allah ce ba zai yi gafara makafiri ba wannan magana da ya yi kabla an ya bayyana lahu annahu wa duhu lillahi tun bai bayyana masa shi uban nasa makiyi ne ga Allah ba saboda kama zakar hobi ba kamar yadda ya faɗa a cikin suran bara'atu
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسي ألا أكون بدعاء ربي شقيا to dama ya ce ka rabu da ni dogon zamani to shi ne ibrahim wuce to wa aka zargun zan tuku daga cikinku zan fita cikin garinku wa rabbi wa matar da abin da kuke bauta zan fita daga garin in bar ku da abin da kuke bauta min duni lai ba Allah ba wa rabbi zan je in bauta ma ubangiji na Allah asaba wa ya ana kuna zamo biduwaye rabbi da bautan ubangiji na in zama ba da Allah kuna ba dan zamo ba bidwaye rabbi da bautan ubangiji na in zama shagiyan matsayaci kamar yadda ku tsayata ba to zan je in bauta ma Allah
فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
Allah duk lokacin da ka kawarce mu wani abu don Allah to dai saka maka ya fita daga cikinsu falon mata zalamu yayin da ya tubu daga cikinsu wa ma ya bunu da abin da suke bauta duk ya bar su min duni layin ba Allah ba bi an zahaba ya tafi ƙasa ilal arzil muqaddas zuwa ƙasa tsarkakakkiya shine baitul qudus daga kuma kasan kan'ana ne to sai ya taho kasan babila sai ya taho sai ya kaura ya taho kasa baitul muqaddis wa hamla lahu sai muka bashi ya'ya biyu ya nasbi ma wanda zai ɗebe kewa da su wani ya'ya ne biyu ya ce muka bashi isaka wa yaqubu da yaqubu wato ɗa da jika bai faɗi babban nan ba walhasilu abin tabbat da ya tabbata Allah ta'ala ya ambata a cikin suwar nan labarin annabawa guda goma da zakar yawo da ya da isa je mun yi su to ya kuma ammaci annabi ibrahim da isa haka ɗansa da yakubu jikansa da kuma isma'il da musa da dukkan wayannan jikokinsa ne da harunu da idrisu ya faɗa ma kowane sinfi irin darajar da allah ya ba shi saboda girman faɗakarwa a san akan babban akan babban sha'aninsu domin mu al'umma annabi muhammadu sallam mu yi koyi da su an ba wai mu ji bane kawai kamar tatsuniya ana faɗa ne mu yi koyi da halayensu ka za yi ƙarfi jami'in kisassun abiyai haka ake faɗi duk labarin annabawa ka ji ne ka yi koyi da su ayyukansu na kirki ka yi irin yadda suka yi gogayya da kafirai ka yi haƙuri to shi ne abin da ya sa ake faɗa to shi ke nan wasu wahamna da muka bashi kullum kowanne daga cikin ɗansa da jikan nasa da Allah muka sanya shi ya zama nabiyan annabi saboda ya yi don Allah to Allah ya saka mata a sadale ne wahamna lahu wa wahamna lahum muka ba su ukun nan da Ibrahim da Isa da Yaqubu muka ba su min rahmatin na rahman muka ba su dukiya da yaya a nan a duniya muka ba su dukiya da yaya wajana lahum muka sanya musu kuma lisanin sirkin harshe na gaskiya aliyar madauki shine kowane mutum mai addini yana yabo su kuwa sana'ul hasanu fi jami'in ɗariyar cikin duka masu addinai ba za ka ji sun soki annabi ibrahim ba to wasu واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر ka ambaci musa annabi musa fil kitabi a cikin wannan littafi na alkurani inna shi annabi musa kana ya zama muhlisan mai tsarkake ibadan Allah ko muhlisa ko mukhlasa mai tsarkakewa ko kuma wanda aka tsarkake shi in muhlisa ne yana tsarkake addini in mukhlasa ne aka yi mulan jayin fata to shi wanda aka tsarkake shi wawewa min akhlasa ya tsarkake shi ibadati cikin ibadarsa wahalasa Allah min da sai Allah kuma ya tsarkakar da shi daga datti wa kana ya zama shi annabi Musa rasulan manzo ne nabiyan annabi wato annabi manzo saboda fasila aka ce rasulun nabiyan don shi manzo yana sama da annabi kamar yadda da muka ce muka ce a can wane siddiqan nabiyan ko yawa to aka gabatar da shi to wannan an gabatar da annabci kan manzanci saboda fasila ne na ya haka Allah so ka gane ko to haka shi annabi Musa shi ma Allah ya zaɓe su. Allah ya zaɓe shi ga hidiman Allah da son Allah to shi ne zama dalili shi ne kubutansa cikin bautan Allah. To wana da yana mun kira shi shi annabi Musa biƙauli muka ce ya musa inni an Allah kai musa ni da naidina ni ne Allah lokacin da ya ga wuta ya ga haske da daidai sai da daidai da neman wuta ya ji dumi sai ce ai nan ni ne Allah min janibi turi daga sassan dutse ismu Allah min ta dama ta jaman dutse allazi yamini wanda yake daman musa idan ya fuska daga madiyana zai zo zai zo misa saboda haka a kudancin hanyar da yake to sai a sai ji wannan magana kai musa ni ne ubangijinka
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
to shi kenan wa ƙarramna muka kusatar da shi na jiyan abun gana muka yi asiri da shi shi da Allah Allah ya jiyar da shi maganarsa nan kaga ya ce ya ga haske amma kuma ga shi ya ce ya ji magana Allah wa hamna lahu muka bashi min rahmatina daga rahmanmu nimanmu muka ba shi a ɗan uwansa haruna haruna nabiyan shi ma zama annabi yana binsa suna faɗan aikan Allah tare shi ne ya roƙi mahala ya ce ka aika ma ɗan uwana haruna shi ya fi sa to saboda haka musa yana wannan kwazazzaban da yake ji kuma haruna yana misra sai a lokacin sai Allah ya mata fatahi shi ke nan Allah sai ya zabe shi sai a sanar da shi annabci a lokacin muje وتقول للجزاء إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا da can Allah ya ya ce annabi yaqubu ibrahim da an bashi aya biyu da zai ɗebe kewa da su yaƙu isa ga yaƙu shi ne ɗansa da jikansa to ga babban ɗansa amma da ba a faɗe shi ba wasu kurka faɗi ka ambaci a cikin kitabi cikin littafin nan ka ambaci isma'ila inna shi ka na zamo sadiq alwadi mai gaskiyan alkawari ne lam ya jam bai taɓa yin wani alkawari ba sai ya cika illa wa fa sai ya cika wanda zara ya saurari manwada wanda ya masa alkawari kamar suna tari da wani ce to bayin zo sai ya tsaya na jiran sazo kwana uku ko ma shekara guda hatta jalai sai har ya komo gare shi ya same shi a gunda yake bai tashi ba isma'ilu dan annabi ibrahim ne wakana ya zamo dan yarinya sarar kwanan bayan faɗa ko wanda ita ta bayar da ita ga annabi ibrahim da ta haifu ta haifi ɗa isma'il to allah ya cira su daga ƙasan baitul mukudus ya kawo su hijaz ƙasan makka tun ba a gina ɗakin kama ba ko da yake an gina ta rushe lokacin ruwan dubana to gun ya zama fili to nan suka zo da shi da uwansa yawa to sai ya rainu a cikin wasu kabilar laraba ana ce musu jirhum su daga kudu yaman suke lokacin da ya girma to sai allah ya aiko shi cikin su jirhum din to shi kenan a cikinsu ya yi aure a cikinsu kuma a cikinsu da ya girma har yi aure wala ma kana wala ma kana a zo da ya zamo shi yana da mafi girman maziya daga 'ya'yan annabi ibrahim shi ne allah ya ɗayyanta shi da ambato a nan bai faɗe shi da wayancin ba to mu je wakana rasulun ya zamo shi dama annabi ne ai manzo ne zuwa ga jurhu kuma nabiyan annabi ma'ana annabi ismaila ya yi alkawari da wani dan zo ya zauna jiransa abun har kwana uku saboda haka shi mai yawan alkawari ne wakani ya zamo ya muru alau yana umarnin iyalansa bin salati da sallah wan zakati da zakka dama an ce mai koyi da halin annaba to abinda za mu yi kenan mutum ya rika umarnin ya'yansa da matansa da kowa nasa ya yi sallah ya zakka in ya samu dukiya wakana ya zama inda rabi wajen ubangijinsa marliyan shi yaddidde ne shi yaddidde ne wadkurka ambaci idrisa annabi idrisu filki dabi a cikin littafin wato huwa jaddu abi nuhi shine kakan uban annabi nuhu wato su annabi ibrahim nan jikokinsa ne shi annabi idrisu don nuhu dan lamaku to saboda haka da shi annabi idrisu da shi da annabi adamu hula ɗaya ne kawai shi ɗan shi su ne ɗan adamu shi wane idrisu ɗan shi su ɗan kuma adamu tsakaninsu da annabi adamu hula ɗaya ne to shi shi yanzu shi ne bai mutu a duniya an sa shi a kabari ba an ɗaga shi sama dalilin ɗaga shi sama an ce shi annabi ibrahim ya zamo yana yawan ibada malagu suna ganin ladan da ake ɗagawa nasa kullum ya zama fiye da na al'umma na zamaninsa sai mala'iku suka yi mamakinsa suka yi bege sai mala'ikan mutuwa sai bege cewa zai yana so ya gaishe sai nemi izini gun ubangijinsa zai zo ya gaida annabi idrisu allah sai masa izini sai ya zo ma annabi idrisu da sifan mutum ya sauka gusa annabi idrisu kuma al'adarsa ko yaushe yana azumi ne duk rayuwarsa ba shi abincin rana to da lokacin shan ruwansa ya yi to sai sai ya kira bakonsa zuwa ga abincinsa sai ya ki sai ya ki cin abincin ya ki su ci da shi ya ki kuma ya ci nasa to an aka yi kwana uku suna haka sai annabi da yin su ya ce ya ce a dare na uku sai ya ce ni ina son faɗi san kai kai wane ne ba ko ka zo kwana uku baka ci abinci ba shi ke nan sai ce ni ni ne mala'ika mutuwa na nemi izini ne ga ubangiji na in abuce ka sai annabi da yesu ya ce haka ne to in haka ne yana da bukata gare ka ya ce masa menene bukatanka ya ce bukata na ka karɓi raina in ji yadda ake karɓar rai sai allah ya wahayi da mala'ika mutuwa ya ce to karɓi nasa sai ya karɓi ransa amma bayan awa ne sai ya mayar masa sai mala'ikan mutuwan ya ce masa to me umfanin karɓar ranka wanda ka roƙe ni karɓi ranka ya ce domin ɗanɗanin mutuwa da bakin cikinsa in zamo na fi tsananin tanadi ga mutuwa ya ce masa haka da sannan idrisu ya ce masa ina da wata bauta ta tangare ka ya ce meye ita ya ce ka ɗaga ni zuwa sama don in duba aljanna in duba wuta don gasa shi kenan sai ya nemi izini wajen Allah Allah sai ya masa ne ya ce ɗauke shi sai ya ɗaga shi zuwa wuta shi kenan ya ɗaga shi ya ga wuta to sai a lokacin ya ce ina da bukata gare ka ya ce menene bukatanka ya ce ka roƙi maliki wannan shugaban gidan wuta ya buɗe ƙofar jihannan ganta ya aikata shi kenan ya ce kamar yadda ka nuna mini wuta to kuma ka je ka nuna min aljanna to shi kenan ya tafi da shi aljanna ya nemi buri aka bude masa ya shiga aljanna mala'ika mutuwa sai ce idris to ka ga shiga aljanna to mu koma sai ya kama itacen aljanna ce ba zan fita ba ya ce ba zan fito ba ya ce shi kenan ya ce ma ya ce ma'araja ai faƙala ma'araja minha ya ce shi kenan to sai Allah ya turo ni mala'ika ya zama shi ne mai hukunci tsakaninsa da shi da abokin nasa sai mala'ikan mutuwa ya ce maka mai sai mala'ikan mai zuci masa kai don mai ba za ka fita ba ya ce ai Allah ya ce kullu nafsin za ka fi mutu ko ce rai za ta ɗanɗan mutuwa to na ɗanɗan mutuwa a duniya ya ce kuma Allah ya ce in minkum illa waliya ba wani naku sai ya ta kan jahannama don su raɗi a yake to na bi ta kan jahannama to kuma ya ce wa mahun min habi al-mukhrajina su a cikin aljanna su ba za a fita su ba to ba zan fita ba to sai Allah ya wahayi ga mala'ika mutuwa ya ce da izini na ne ka karbi rinsa da izini na ne kuma ka kai shi ga wuta da izini na ne kuma shiga aljanna shi kenan to a wannan kisan amma kisa na biyu shi annabi idrisu walatan ana tsarni rana ya yi bacci a rana sai ya ji zafin rana to shi ne ya ce Allah ka sauwaƙe mu mala'ikan da yake bautar ranar nan ka taimake shi domin yana gogayya ne da wuta mai ƙuna to sai Allah sai aka wayi gari Allah ya amshi addu'arsa shi mala'ikan mala'ikan da yake kiwon rana sai aka sa masa kujera na haske aka ba su mala'iku guda dubu saba'in dama da hauninsa suna masa hidima in ya ce sai abin da ya ce su yi da su shi kada yake aiki to suna jiminta aikinsa ƙarƙashin hukuncinsa to sai mala'ikan rana ya ce ubangiji na ta ina na samu wannan daraja ya ce wani mutum ne ban'in isra'il a dan bani adama ya roƙe ni in sauke maka wahalar da kake yi ana ce masa idrisu ya ce to Allah ka sanya tsakanin na da shi mu yi aboki to sai aka Allah ya abokantaka tsakanin mala'ikin rana da mala'ika da annabi idrisu sai ya ce kai ka gima ma daga cikin mala'ikunka eh shi idrisu ya gaya masa kai ka gima ma ni daga cikin mala'iku lokacin mutuwa to kai min ceto ma a min jinkirin ajali na in ƙara ibada in ƙara godiya ma Allah sai mala'ikan ya ce masa ai ba Allah ba ya jinkiri mai in ajalin taru to sai daga shi gun da yake sannan ya zo ga mala'ikan mutuwa ya ce masa ina da aboki daga cikin bani adam sunansa idrisu yana neman ceto da ni a gunka wai ka jinkirta masa kada karɓarsa sai mala'ika mutuwa ya ce a ni ya ce ni ai ba ni da izinin jinkirta ba sai dai in kana so zan sanar da kai ajalinsa ka gaya masa don yawata ibada don ka samu yanzu abin da ya sa muke abin nan saboda mutum bai sanar da zai mutu ba ta yi za ka mutu gobe amma a yau kana da buri ya ce shi kenan sai mala'ikan mutuwa sai duba cikin takardarsa sai ce kai ka roƙe ni cikin mutumin da yanzu sauransa a ɗaya mutu kuma yanzu yana can gabas mahudar rana ya ce ya lardar daga mahudar ranar na zo na bashi na zo gunka to da ya tafi sai same shi ya mutu sannan allah ya raya shi sannan to yanzu shi yana nan yana kiwo a cikin aljanna yana bauta ma Allah tare da mala'iku a sama ta hudu wannan bayan mun faɗa a nan ne annabi ya same shi saboda haka annabawa guda hudu suna nan da ransu biyu suna cikin ƙasa shi ne halin da iliyasu da kuma biyu suna suna suna sun suna sama shine Isa da Idrisu Allah kyauta mana to mene إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
إنه شي إدريس كان يزمو صديقا mai yawan gaskiya ne nabiyan kuma annabi wa rafa'na mun ɗaukaka shi mun kai shi makalin matsayi aliyan madauki yanzu yana nan cikin aljanna ko yana nan a sama ta hudu ko sama ta shida ko sama ta bakwai nan annabi yakubu yake ai annabi ibrahim ko a'a annabi ibrahim a ranar mutu ba annabi ya same su a sama ta bakwai ba to shi kenan ko yana cikin aljanna an shigar da shi bayan ya dandaye na mutuwa aka raya shi sannan ya shiga aljanna ka fito yace ba zai fito ba ba mu je أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خرجوا سجدا وبكيا ulaika wayannan su su goma nan su ne al'amuran lawa da yamma Allah ya ni'ima kansu minan nabi na ga annaba yawa Allah ya musu ni'ima min zuriyar adam daga zuriya ne kuma na annabi adam Ya- zuriya ne na adam annabi adam alinsa ulaikal mawsul wanda aka sifanta su bin amin lalin da neman Allah gare su to zalika ana la Allah la- lokacin da ya sifanta duk kowane daga cikinsu da daraja da ya bashi wanda ta keɓance shi da ɗanwansa to sannan shi ne ya haɗa su ya bara kuma duk gaba ɗaya su Allah ya yi nema gare su Allah kai nema gare mu min zuriyatul adam daga yayan annabi adam shine idrisu dan dan shisu wani mamalla yana daga cikin wanda muka dauka manuhin da annabi nuhu a cikin jirgi Eh, su ne annabi ibrahim da zuriyarsa Eh, ibrahim kenan dan imni samu dan ɗansa samu min zuriya ibrahim daga kuma zuriyar ibrahim wanda su ne aka ɗauke su cikin jirgin annabi nuhu isma'ila da isaka da yakubu kuma su ne zuriya duk taɓa yadu da gare su wa isra'ila da isra'ilu shi ne annabi yakubu kuma da musa da harunu da zakariya da ya da isa to mi mamana suna daga cikin wanda muka ɗauka wacce baina muka zaɓe su min jumlatin daga jumlansu an zaɓe su to wayannan mutane izatulla alaihim ayatul rahman idan an karanta musu ayoyin Allah haru sai su fadi sujada su yi sujada wa bukiyar su yi kuka to kaji ba a karanta ayin Qur'ani kai ka yi ihu ba haka ne kamar yan kwallo in an karanta musu ayan ƙur'ani sai su yi kuka don an ƙur'ani annabi ya ce in an karanta shi ku yi kuka ko kuma ku kwaikwayi masu kuka domin wannan ƙur'ani an saukar da shi ne da da- an saukar da shi ne da- da da damuwa to ba wai kuka za ka yi ba ba abin kuka ba ne a dariya ba ne yawa to fakulu mizan kuma ku zama kamar su in an karanta qur'ani ku ji ku yi kuka ko ku koyi masu kuka ko kuma nun- ku nuna damuwanku amma ba a karanta qur'ani ana ihu ana wasa ba haka ku yake ba jamu sajidin wa baki fakulu mizan ku zama misalin su su wayannan goma Mhm.
فخلف من بعدهم خلف يضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
kalbin wasu masu mayewa fahalaba sai suka maye min bajin bayansu in an karanta ƙurani ba su kuka a zawo salatu suka toza ta sallah fakunu to su- bitarkiya suka- suka ba sallah shine kamar yahuda da nasara wata bausha suka fi sha'awansu na sabo faso a hankali ya kauna za su gamu da gayyan gayu gayu wani kwazazzamu bone a cikin wutan jahannama annabi ya ce da za a tara duwatsun duniya duk a jefa a cikin ba su kawo kasa sai sun narke to nan ne wanda yake wasa da sallah zai zai shiga Allah kiyaye mu إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
illa amma man daba wanda ya tuba wa mana ya imani wa mila aika sa- saliyan aikin kirki to fa ulaika su irin wannan wanda ya tuba ya aikin kirki to ya dubu na jannata za su shiga aljanna Allah ya sa su ne wala yuzlamuna ba za a zalunce su sai an komai ba komai ko komin ganganin aikin da yayi zai gaishe mu je جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا
wani aljanna za su shiga ya ce jannatu adni aljannan zama wanda in sun shiga su zauna ba da su fita ba har abada Allah tuwa da ramin wanda Allah ya alkawari mai ibadahu bayansa bilgaibi abuwai ba su ganta ba ya gaya musu ita kuma sun yadda yawwa ba su ganta ba amma sun yadda tun Allah ne ya faɗa ka gane ko innahu shi kana adu alƙawarin Allah ya zamo matiyan mai zuwa ne bi ma'ana ati atiya zai zo abinda Allah ya faɗa ko min jinkiri zai zo shine aljanna ya ci aluhu mutanen aljannan za su shiga za su je ma aljannan su kuma shiga ko da an yi jinkiri ne ne لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا lazima wanda ba su jin lagawar surutu biya cikinta in sun shiga aljanna ba maganan banza babu sai guri ba maganan banza illa salama sai dai gaisuwa minal mala'ikatu daga mala'iku suna gaisuwa a kansu an ko kuma su kansu suna gaisuwa ma yanwansu a iyakar kenan salaman salaman aminci amma babu maganan banza babu sai gumi babu kuma kiyayya babu laumirikun arzikinsu yana cikin aljanna fiha a cikin tabbukatan wasiya safiya da la'asariya alaƙari alaƙari ma fi duniya akan gwargwadon su yadda suke bauta ma Allah a duniya to wale safin jannati don aljanna babu dare a babu dare babu kuma zafi ba sanyi ba laun haske ne kawai nuru eh haske ne da haske amma saboda haka yan aljanna ba su san dare ba sai dai kawai in daren ya yi wato sai labulen aljanna sai su saku kuma ƙofofin aljanna su ruhu to shi ne alamar sun sanin dare ya yi amma fa ba suna cikin haske walaisa ma'arfatun laili don sanin dare sanin dare su ma zan- bai zama hutu ba ko kuma sanin rana saboda haka sam sai kyauta kawai suke samu a cikin aljanna allah ya samu kyauta samu kyauta Mhm.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Allah ta tilka jannatu wancan aljanna wanda ka ji an faɗe ta da sifofinta ita ne halittu wanda nurisu za mu gadar da ita za mu bayar da ita da mu saukar cikinta min ibadina daga bayanmu man kare ta biya wanda ya zama mai tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ka ji mu- sa mu ji tsoronka ya yi aiki da bin Allah to za a ba shi wannan aljanna wanda ka ji sifofinta ai kan ta biya sayi da mai arziki shi ne wanda ya mutu a kan kalmar la'ila'ilalau yawwa ko da mutum yana sabo ai ya ci da cika da kalmar la'ila'ilalau to makomansa aljanna ne saboda haka mu saba da ita la ilaha illallah don kana jin mutane ko al'adar mutane duk abinda mutum ya saba da shi yakan cika yawa idan tsautsayi yanzu da zai faru wani sai ka ji yayi ashir don da shi ya saba wani kuma sai ka ji ya faɗi sunan Allah dama shi ya saba to shine wanda duk ya cika da la ilaha illallah to yana da wannan aljanna ko da ya mutu akan yana sa'o don warahmatullahi ta'ala ammati kullum ri'in imanuhu kazzarati rahaman Allah ta'ala ta gami kowane mutum wanda ya mutu aka sami su da imani kaman kwayan komayya zai samu rahaman Allah Allah ka samu samu rahaman ka na gane ko to saboda haka cikawa da kalmar la'ila illallah musaba da ita don mu cika da ita yawwa ko da mutum ya yi samu sai dai a masa azaba da gurgudun laifinsa amma za a fitar da shi ya shiga aljanna to kamar yadda wutar ita kuma aka sanya ta mazauni ne na kafirai shi duk abin da kafiri ya yi sai ya fada wuta yana sai daga haka fadin Allah ya ce sun ma'auras na rikita balazi na sinafai na mai fadina to min hun zalimin nafsi mukta su ya ce muka gadar da littafinmu ga wanda muka zaɓa na bayanmu a cikin musu akwai mai zalimtar kansa akwai kuma mai aiki daidai wa daidai to masu aiki daidai wa daidai din nan za su shiga aljanna Allah ya sa mu ne yawa dan annabi ya ce wanda ya mutu bai yi ma Allah shirka da komai ba zai shiga aljanna sai sahabbai suka ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata annabi ya ce wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka wayan zina wayan saraka ko ya yi zina ya sata kuma ya shagiya sai ya shiga jin Allah Allah ka samu shiga aljanna to saboda haka darajar aljanna martabobi ne da darajatu wato gwargwadon aikin mutum ne shi ne zai zai saboda haka ko a aljannan wasu sun fi wasu الحمد لله مجھے وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
annabi lokacin da yahuda suka gaya wa mutanen su tambaye shi abu uku shi ne maganin zurkar reni da asabul kafi da kuma ruhi sai ce zan ba ku labari gobe bai ce in Allah da ba to sai wahayi ya yi jikiri har kwana arba'in hankalin sai tashi to shi kenan sai bayan kwana arba'in ko sha biyar sai jibril ya sauka annabi ya ce abdata alayya ka yi jinkiri zuwa guna har raina ya baci na yi bege in sadu da kai shi ne ya ce ai mu ni kaina na yi bege in zo gunka annabi zuzubu zuzu amma ni bawa ne wanda an umarni su sai an ce iyi iyi saboda haka ba ce in sauko ba shi ne ba zan sauko ba to shi ne Allah ya ce wa ma na zanzanin inji jibril ba mu sauka illa bi amrin rabbika sai da umarnin ubangijinka Allah da kuma bayyana jin abin da yake gaban mu na sha'anin lahira na Allah ne kuma da abin da yake bayan mu na sha'anin duniya sha'anin duniya ne yake baya gare su sha'anin lahira shi yake gaba gare su haka kuma ya zama mu ya kamata mu yi shanin duniya za mu sa gaba shanin lahira mu sa baya haka muka yi ba haka muke ba duniya mun sa ta gaba kamar ba za ta kare ba ita lahira mun maida ta baya kamar ba ta nan to wannan ba kirki ba ne haka yawa saboda abin da yake gabanmu na sha'anin lahira da abin da yake bayanmu na sha'anin duniya nasa ne wa ma halbana da abin da ke bayanmu na sha'anin duniya kuma bai da raka abin da ke tsakanin haka na kowane lokaci namu har a yi tashin kiyama duk na Allah ne ba mu da wani zalimi lahu ilmu zalika sanin haka yana gunsa jami'ar dukkansa yawa a rarrabe ko kuma a game duk Allah su ce imanin kwaya kunu yakan zamo ga shashin abin da ya faru kamar annabawa da waliyai yakan zamo da ilhama ne daga Allah amma tare da haka sukan boye shi wato wani sirri wanda yakan zamo annaba ba mu sani ba ne da waliyan Allah su sani amma Allah zai umarne su su goye shi don sirrin Allah ne ba kamar ba abu ne wanda mutum zai faɗi ba wato shi ne ilhama lab su ne min ba su bazawa illa ma uzina lahum bihi sai abin da aka musu izini idza alimta zalika in ka san haka fatta shaddugu bitta daruri cika baki da magana kan gaibi to yana daga cikin bata wanda yake zai yi kafanin abin da yake gaibi wanda fa ya sani su da suka sani ka gane ko to yana daga cikin bata saboda haka abinda gajiyarsa aka suka sani ma suka boye ne kamar yadda jibril ya faɗa yanzu walau sa da fatar haka bimis da ake ɗauni sallama don annabi ya ce kazzabar na jimula masu masana taurari sun yi ƙarya walau sa da kuko sun yi gaskiya ta yanzu ga masana taurari suna faɗa ana yarda ai ba yan duba ne kawai masana taurari ne ai masu limin kimiyyar na masana taurari ne zai ce za a yi ruwa za a yi kaza in ya yi katari da ikon Allah sai a yi in bai yi katari ba ba za a yi ba amma ko da ya fada ya ce za a yi kaza ko ya yi abin ƙarya ne yawa don sirrin Allah ne babu wanda zai bayyana sirrin Allah shi ne annabi su kazzabar mulajimuna walarsa da ku masana taurari sun yi karya ko sun yi gaskiya ko da an jingina abin ga kashi kashi kuma wani abu ne nan waliye to mai shi ba yi fada don allah bai masa umarni ya yi fadi ba shi ne lahuma bai da ajina a karfana wabin allah ne yake da sanin abin da yake gabanmu da bayanmu da abin da yake tsakani kuma ka da rabuka ubangijinka bai zama nasiya mai mantuwa ba bi ma'ana ma'ana nasiyan bayan mantuwa zamani mun shiga da nisa kuma yanzu ainihin su an azab ilimi ne annabi ya ce masu masana taurari sun yi gariya ko da sun yi gaskiya ko ya faɗi abu ya yi to ƙarya ne to kai kuma ka ɗauka shi kamar imani ka kafa shi kamar imani Allah sauki yawa to
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادتي هل تعلم له سميا
Allah shi ne rabu samawati Ubangijin samai walar da kasai wa ma bainu ma da abin da ke tsakaninsu duk shi ya sani ba wani shi ya halice su ya san a cikin abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu to kai dai fa abin ka bauta masa wasu ɗabir ka ɗauki haƙuri libanci ga bautarsa eh kai haƙuri a kan bautarsa in tambaye ga mana halta alamu da rusan yau ko ka san wani takwaran Allah wanda sunansa wani wanda yake daukar sunan Allah kamar Allah mun ce Allah shine sunan Allah to ko ka tamu wani wanda ake ce masa Allah babu shi to saboda haka shine ubangijin sama da kasa da abin da yake cikin kai dai abin da aka ce maka ba a ce kai to ni na sirrin Allah ba kai dai ka bauta masa ko ka samu takwaranka Allah ba shi takwara mun san ba shi takwara fi mamala cikin abin da ya wuce ko ka samu takwara ga Allah masalan wanda ya yadda yake cancanta an yi sama ilan a ce masa Allah wahidan ɗaya ko ka samu babu fahimtar mushrikai wayan samu sanama ko da suna ambaton gunki su ce allansu amma ba su ce masa Allahu wannan sunan Allah yana kishinsa yawa obirabin samata ba su ce masa kuma ubangijin sama da ƙasa sai shi ɗaya kawai shi ne allah ubangijin sama da ƙasa yusuf yau ila lamusa muhu lahu kan da dai lizuhur hadiyyati don bayyanan kaɗaitakarsa wannan shi allah shi ne ubangijin sama da ƙasa da abin da ke cikinsa don Allah ya ce wala yin satar man halaka ku laifunan lafi idan ka tambayi ko kabini ka ce wa ya halice su ba zai ce gunduki ba zai ce maka Allah a kisa ya zo wata mata ta ambaci sunan ɗanta Allah to shi kenan sai wuta ta sauro daga sama ta kona ta ta kona shi suna Allah bai da shi bai da bai da Allah bai da kwara mun bani suna Allah ta inda tara Allahu arhaman sauran duka Allah zai yi hakuri a kira wani da sunansa amma ban da Allah mu je ويقول الإنسان وإذا
wai gunin linsani mutum yana faɗi mutum kafin ke shi ne walidu ɗan ubayu ɗan khalafu ko kuma walidu ɗan mujira su ne suke musun tashin kiyama to shi sai yana cewa wai yana wayar da kan mutane na guda yake ai zama mutu yanzu idan mutu na mutu da saboda juhayyar wai a hankali za a fidda ni duniya in zama mai rai a da kabari in taso da rai wai ya ce Allah ba zai iya haka ba in ji shi in ji ubai dan halabu ko hali dan walidu kama ya kuli muhammadu kama yadda muhammadu ke nan a ce wai mutum zai mutu ya ruba a tada shi ai haka wai ba zai yi ba to warar da alayhi Allah ya mayar da masa da amsa wala ya zakar mutum bayi tunawa ne ya tuna asalinsa masu kansa kada ya duba ko ya duba kansa anna muni halagna muka halicci mutum min gablu gaban haka wala mai kuce bai zama komai ba da za a kawo ma dalili da shi tun farko babu shi ma sam sannan Allah ya yi shi ya fare shi to yanzu mai da shi ne zai gagara Allah babu shi kowa rabbika kowa rabbika da na'asuran na hudu wa shayabi da sun mara
wa rabbika la rantsa da ubangijinka Allah masu wannan magana la nakfurun za mu taro su a tashin kiyama za mu taro su a tashin kiyama wa shayadina da shaidan wanda suke zuga su za mu taro su da shaidan duka da shaidan da zuga su za mu taro su a cikin sasani daya sun malalunar lalunan nan sannan za mu taro su haula jahannama kusa da wutan jahannama a wajenta jisiyan suna duddukushe da su fada mutum ya zauta zai fada ya fi ma a tsoron ga zuwa tura shi bai sani ba to sai sun zo ga su ga wuta sannan su durkusa a cikin wuta sannan ganin ramin wutan kuma za su fada saboda sun yi ma'alla musu
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا sun masannan da nan za'anna za ta mutube min kulli shi'atin daga kowane yankin jama'a ayyuhun waye nasu a shaddiyar tsananin itiyan girman kai ga Allah shi ma a kawo shi a kashe wuta Allah kiyaye ne ثم لنحن أعلم بالذين هم عن عقبها صليا sun masannan mu lalani mu ne alamu muka sani billazina da wanda humsu aula suka bi dacewan su liyan babbaka biya da ita Allah ya san wanda zai gamu da babbakan wutan sosai a cikin masu gaddaman wannan magana wa hata ya da konewa fa ba da biyun to su ne da a fara da su a kawo su bakin wutan jahannama tun ba su shiga ba su- su duddurkura suna leka ta za su kuma shiga ciki Allah kiyaye mu Mm.
وإن منكم إلا واردها Mm.
كان على ربك حتما مقضيا wai minkumu babu wani daga cikinku kowa labarin da sai ya gangara cikin kan wasu jami'a wannan kanka da musulmi da kafiri kowa sai ya bi ta kan wutan jahannama la haula wala quwwata illa billahi al-azim la haula wala quwwata illa billahi al-azim za a kafa saradi ta kan wutan jahannama ne sulalin nan kuma siririn abu ne kuma yana da kaifi yana da tozaye guda bakwai to sai kowa ta kai zai bi ya shiga wutan jahannama tozon nan mutane iri-iri ne akwai wanda daga zuwa kamar iska zai ya wuce wani kamar gudun doki wani kamar gudun mutum wani kamar tafiya wani da ja da gindi na yayan kansa sai to ya zo kan tuwo zo bakwai ne a tambayi mutum na farko a tambayi shi tauhidi na biyu a san- tambayi sallah na uku a tambayi shi azumi na hudu a tambayi shi zakka na biyar a tambaye shi aikin hajji in yana da hali na biyar na shida a tambaye shi sadin bin iyaye na shida a tambaye shi bin sadin zumunta idan mutum ya zo wannan tozo in an tambaye shi maganan maganan tauhidi in bai fa- gama ba ga wutan jahannama akai yake sai fada kawai in ya wuce a tambayi sallah in bai yi ta yadda take ba ga wutan jahannama sai fadawa ne kawai in ba ya wuce wannan a tambaye shi zakka in ya- yana da abin zakka bai yi zakka ba ga wutan jahannama akai yake sai fada rami ne kawai ita kuma sirarin siriri ne ba makama sai dai ikon Allah in kai aikin kirki in ya wuce kun a tambaye shi hajji in ya wuce kun to a tambaye shi biyayya ma iyayensa don bayan bin Allah sai Allah iya- sai iyaye to wanda duk ya bai iya ba ba da wutan jahannam zai yi Allah kiyaye mu in ya wuce gun na ƙarshe tambaye shi sada zumunta in bayi shi ma zai fada to shi ne to sai kawo ko musulmi ne na gala ba wai ko ko musulmi ne sai ya bi wayannan kuma sai an masa wannan tambayoyi Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ba mu sa'a to Allah ya ce wa yuninku babu wanda daga cikinku da musulmi da kafiri duka illa waridwa sai ya gangara ta kan wutan jahanna sai ya wuce ya shiga aljanna Mhm. dala jahannam kowane ne wala su annahu yuktarafa min hasirin bil muradi bil wurudi fa qila duhulu wa qila hulu an ce da su halarta ne ma hata da ta kullum a matsayin kiyama Allah murari mululu ala siradi kan siradi ne wato kai ne za su wuce ta tura da sauri wa huwa wa ala zahari akan bayan bayan s- doron shi siradi a haddi mai sabi ya fi kaifi wane takobi wa alaƙu mai shari ya fi siriri kuma gaban gashi amma Allah da ikonsa dole za a bi to amma mumini yakan yalwata masa saboda aikinsa yawa to a nan ne wamin wuna ta kulu a narun mumini wato wutan za ta ce wa mutum mumini in ya zo kanta sai ta ce dus ƙetare Allah ka samu ji wannan ta ce masa ƙetare kai mumini to ƙetare hasken ibadanka ya kashe ni sai ya wuce kuma wajen mutanen annabi ya ce kashi-kashi ne a gwargwadon ayyukansu ne wani kaman wulkawan walkiya wani kaman ka- ka- kaman iska kalan iska wani kaman gudun doki wani kaman gudun mutum da kafa wani kaman tafiya wanda ya da gindi tana yankarsa har sai tsaye Allah ka sa mu wuce sirari ba mu sani ba kana ya zama a larabika kan ubangijinka cewa za a bi ta kan siradi ta kan wutan jahannama halman wajibi ne wannan magliya ba hukunta Allah ya wajabta ma kansa ba wanda kuma zai hana sai dai aikinka na kirki ya tiyar da kai Allah shi Allah shi mu mu je
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الذين فيها جثيا sun nuna ji sai mu tsirar da allazi na taga wanda suka yi tsohon shirka suka suka yi tsohon kafin suka bi Allah sai mu tsirar da su amma da su wanda zan zalimi na mu bar azzalimai kafirai fi ya ciki da jusiyan a duddurfishe a nan za su fada nan za su fada mu je وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات كان الذين كفروا للذين آمنوا وأي الفريقين خير مكانا وأحسن نديا
Mhm. وإذا تلالهم idan an karanta musu muminai da kafirai aka karanta musu ayatu da ayoyinmu na ƙur'ani bayyanatin bayyanannu a fili ɗage a tafin sanin tsokan daga kan annabi ayoyin ƙur'ani ya karanta kan muminai da kafirai sai suka ga- gajiya masu masu masu masu muzu suka gaya idan sai sai in an kare su kare lazina kafaru sai kafirai su ce lillazina amanu ga masu imani to a ayyul falalani wani jama'a biyu ne da ku da mu khairu suka fi matsayin ma- khairun suka fi makamin matsayi wato mu da kowa ya yi matsayi manzilan umaskar masauki da mazauni wa sanu wane ne ya fi kyawun nadiyan abokin zama wato su suna nuna wato mazauni ba abokin zama mazauni su suna nuna su masu su kafirai wai masu wadata ne su ne suke da mazauni to saboda in an karanta musu kurani sau ce yanzu kuna yin haka da mu da ku waye ya fi jin daɗin duniya abinda suke nufi kenan abinda ayin take nufi kenan waye ya fi babban irin manyan gidan din nan waye fi da mu da ku bima na annadiya wo mutum alƙaƙun tare mutane waye ta da suna suna tabi fi ya nuna na hannu wai suna nufin mu ne ku musulmai ai ku matalauta ne fa na kunu sai mu zamu khairan minku mun fi ku in mun je lahira wa mun fi ku wa kam da yawa in ji Allah a halar na muka halaka ƙablahun gabansu su da suke ce suna da mazauni da arziki nan ai da yawa mun halaka gaban zuwansu mutane min ƙarni tsaraku fi al'umma da yawa mun halaka suna da wadata kuma sun kusu wancan din a hasanu sun fi wayan nan kyawu a sasan kayan duniya wato sun fi su wadata sun fi su kayan duniya wariyar sun fi su gamu kuma fuskan gani manzaran minar ruwati amma faka ma halaknahum kamar yadda muka halaka su wancan don kafirci to haka za mu halaka wa'annan ba Kulka ce musu, man kane wanda ya zama fi zarace na cikin bata, wanda ya zama na bata, shar'u sai jawabuhu to wani to falyan duk Allah zai miƙa masa arhamanu Allah falyan duk da zai miƙa masa madan ƙari wato ya tsawon kwana ya yi dukiya in mutum mai bata ba Allah zai masa tsawon kwana da dukiya amma wannan jinkiri ne fasai alamu da za su san in sun tafi lahira su wanda suka ji daɗin duniya suka yi tsawon kwana to da su san man huwaye sharun ya fi muni makanan matsayi ku musulmai ne ko su wa abu su san waye fi raunin zundan mataimaka su ne ba su da mataimaki a lahira a wani da su ne masu masu ne suke da mugun matsayi suka rasa mataimaka ko ku ma'ana muminai su ne suka sauke da mataimaka domin su rundunar su shekalli to kuma mataimakansu su kuma muminai mataimakansu su ne malaku waziru ويزيد الله الله ويزيد زي قام الذين وند يتدعو سك يتدعو سك شنو masu imani Allah zai kara musu wannan shirya da abin da yake sauwa karwa a kansu na ayoyin Qur'ani wal baqiyatu salihul kalmomi na kirki wanda suke wanzuwa wato kaman subhanallah walhamdulillah ko kuma duk aikin kirki wanda zai wanzu shine hairun yafi inda rabbika wajen ubangijinka sawaban lada wa hairun shi yafi maraddan makoma ma ya rudu wayarju abinda za a koma gare shi abinda zai komo sabanin kafirai su kan ba su da ba su da makama a lahira alhamdulillah
wannan da kyauta ce a sanar da kamarar ni ne ya samu sabani da matata har bar masu kankan shika na ajiye ta dawo daga gidansu sai ta zo da babanta muka sasanta a kan sabani bayan wasu watanni irin bincike sai ta ga takardar amma ni ban ba ta ba ban kuma gaya mata ba ban kuma miƙa mata takardar ba to wannan takardar da ɗauka malam yana hannun shi da hukumu yana matsayin shika inda ya rubuta inda yake ya rubuta ya aji ta zo ta ɗauka ta gani shi ke nan shika ya tabbata
sannan ya ce aka shiga ta malam malam ya halatta ana cikin sallah mutum ya rika tasbihi saboda wasu wasi
Eh, kamar allah karatun sallah bayi ke nan ko kamar yana bin limami to shi wato shi kuma sai ya rika tasbihi to a sallah in dai na nafila a na farilla ne kuma ana yi a boye an ce ka yi karatun fatiha yawa to in ya- wan- irin wani ne yi maimakon ya yi tasbihin ya karanta fatiha babu laifi amma limami yana karatu kana karatu in dai har ka bai kana fada a ji to wannan laifi ne sannan ce assalamu alaikum malam wasu dokoki ne yake dangane da wannan da ita kadi da kiyaye
a suna da yawa sai dai mai itikafi ba zai fita ba sai da lalura don an ce ko rashin la- ko ko mutuwa ne aka yi gidansu ba zai je ba amma in dai kamar iyayensa ko wani nasa bai da lafiya zai je ya gaishe ya dawo masallaci yawa suna suna da yawa sai ce aka shiga ta malam ranar mai ita kadi zai fita me ya kamata zai yi na'am ranar mai ita kadi zai fita a shi ne sai ya fita kawai amma ana so in dai fitarfin ya kai goma karshe to daga masallacin sai ya je masallacin idi tuku ya tafi gida ai an kai an karfe su amma bai yi haka ma ya yi
a ƙarshe ce wanda ke cikin ta ƙarfi mai kamata zai rike karatu ko wuri ko karatun ƙur'ani eh, da kuma in ya gaji ya yi ta tasbihi da su yawa amma ba a son ya yi nazarin ko littafi ko kuma ya ya duba wani abu daban balle ya yi wani abu daban zai yi karatun ƙulani in ya gaji ya yi zikiri in ya in ya gaji in ya go zai bacci ne ma bai da laifi Mhm.
sannan su asalamu alaikum malam malam ne da ke kiwo kiwo kuma aka samu mushi kamar na gaji ko wasu abubuwa ana ba kiwo ko yaya matsayin wannan kiwo da abin da suke ci
Eh, ya halatta Ina- in ce ina sai da mabinci su ne ya halatta
sannan ce assalamu alaikum malam da Allah taimaka min da addu'a ina da yara ya mata suna neman mazaje na aure Allah ya sa su samu mazaje na nagari Allah ba su Allah sauke musu Allah sauke wannan kuma ya ce shi wato dama shari'ar musulunci yin an kauce mata za a wahala abinda ya sa Allah ya halatta wa maza su yi mata biyu uku hudu inda hali dama saboda musu mata Allah ya sani su miskine ne idan ka wuri mata ko da loman da ka bata a bakin ta da Allah yana baka da sadaka to amma an zo an ji wannan an zama irin namijin kowa matarsa daya har ma su ka zama kuma shekaru a cikin musulmi na ake magana sai a rika neman aibunta mai mata biyu ko mai biyu ko mai hudu ana aibunta to inda a ce ana na musuluncin kowa ne zai wanda yake da halin biyu don ribon su ibada ne babba to wanda yake da halin biyu yi wanda yake halin halin uku da yi wanda to dama saboda haka Allah ya halatta wa musulmai mata biyu ba a ce kowa ka zama da ba to amma ya zama na kowa matarsa da in an yi magana kuma har ma ya gama shi kamar shi yake kan gaskiya to saboda haka bai halatta ba Allah ce mu ke mu
Sauran shi asalamu alaikum, malam da aka ce maganin da addu'a ko wani matsayi da nake nema a wajen aiki.
Allah ba shi
Wanda ya ce asalamu alaikum, malam na da wani fili ne nake so da sayar, Allah ya kawo mai saye daraja.
Allah ya kawo
Sai da goma.
Allah ya gafarta min Allah ya gafarta min iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma jama'a mu duka bala Allah ya gafarta ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan da su don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu rufin asiri Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu ƙaruwan arziki dukkan abin da zai zama alheri ga musulmai Allah ya musu dukkan abin da zai zama fitina Allah ya sauƙi musu halin da ake ciki a ƙasar nan mitinar fitinu Allah ya sauƙi halin da ake ciki a ƙasar nan cutakun da ake tsoronsu Allah ya tsaye da su abin da suke don albarka na musamman musamman سنته لأنه بيضات إلا باسمه يدعو شاء وشاء كثير Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana garrukan mu Allah kiyaye mana angoyinmu Allah kiyaye mana gidajenmu mu kanmu Allah kiyaye mu Allah kiyaye ƴaƴanmu Allah kiyaye mana matanmu Allah kiyaye mana duk abin da muke so mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah raba mu da fitina bismillahir rahmanir rahim Allah mana lutfi Allah biya mana bukatu Allah kaɗe mana tsautsayi da asara Allah raba mu da wahala Allah raba mu da bakin ciki Allah raba mu da abin da zai dame mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sada mu da abin da zai umfani mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da na zamani da sana'o'i Allah taimake su Allah taimake su Allah gayar da su na albarka a nabi sassan خير من ألف شعر تنزل الملائكة باسم ربهم من كل أمر سلام هي الله منع الورقة Allah albarkacin wannan haduwa da muka yi don albarkan ƙul'ani Allah albarkacin Allah mana albarka abinda muke nema don Allah ba mu albarka abinda duk Allah ba mu Allah masa albarka Allah turo albarka ƙasanmu Allah turo albarka a garinmu Allah turo mana albarka a gidajenmu Allah turo mana albarka a hannayenmu Allah ya samu albarka mu kanmu bismillah rahman rahim na zanna fi fari alama anta marna min du'aika wa tana bi jabaka wa ajibna kama wa atana zal jalali wal ikram الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين